إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa da wannan dare mai albarka daren lahadi daren sha shida ga watan safar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da uku ga watan goma miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam shekara na da dubu biyu da ashirin wanda kuma lokaci ne da muke gabatar da karatu na wannan littafi mai albarka mai suna tariqus salihin walahu manfa'atun lil muslimina insha Allah ta'ala wanda babban malami ya rubuta al-shaykhu al-allamatu al-ustaz al-bahr abdullahi bin fodi rahimahullahu ta'ala littafi da ya rubuta domin bayani akan abin da ya shafi yi ma 'yan uwa musulmi faɗakarwa da kuma ɗora su akan hanya da godabe na mutanen kirki mutanen ƙwarai su ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sahabbansa radiyallahu ta'ala anhum jami'an wanda shine darasinmu na hudu a cikin wannan littafi mai albarka wanda mun tsaya a cikin shafi na uku kuma a nan za mu tashi insha Allah ta'ala da mun tsaya inda Malam yake magana akan yana daga cikin tafarkin magabata mutanen kwarai tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa shi ne mi a tausayawa mutumin da ya samu canji ta fuskar tarbiyya da hali na gari zuwa miyagun ayyuka da halaye marasa kyau duk mutumin da ya zan da mutumin kirki ne daga baya Allah ya kawo masa jarrabawa a wato tagayyara haluhu halinsa ya canza daga ɗabi'u na kwarai tarbiyyarsa ta canza mai kyau zuwa miyagun ayyuka zuwa tarbiyya mara kyau to wannan tausaya masa za a yi ba dariyarsa za a yi ba a koma gefe ana tare sa a tausaya masa kuma a ci gaba da ya masa addu'a Allah ta'ala ya kawo masa ɗauki ya kawo masa canji daga wannan mugunyar ɗabi'a da ya samu kansa a ciki har ya ba da misali ke cewa misalin sa kamar misalin mutumin da dabbarsa tabbata ne da abincinsa da abin shansa kuma gashi ya gaji sannan ba gari kusa ga wahala a yayin ki tsammani to idan ka ga mutum a irin wannan hali ai kaga tausaya masa za ka yi ba dare sa za ka yi ba to wanda ma ya samu canjin imani ya samu canjin tarbiyya da tsoron Allah ya fada ga kishiyoyinsu to wannan ya fi bukata a tausaya masa sama ga wancan to sai ci gaba da cewa wa kaza la ya takaddaru mimman zahaba ila ziyaratihi min ba'idin haka kada ya gintsa fuskarsa kada ya game fuskarsa ya ɓata rai daga mutumin da ya kawo masa ziyara daga wuri mai nisa wannan shi ma ɗabi'a ce ta mutanen ƙwarai ma'ana duk mutumin da ya kawo maka ziyara kasancewa ɗan uwansa gare ka a kasancewa shi a ɗan uwa gare ka ta fuskar addini ko ta fuskar haihuwa na saba to karka ɓata rai karka gintse masa fuska a aka yi murna ka bayyana nishaɗi da farin cikinka da fatan alkhairi da godiya ma akan wannan mutuntawa da ya maka domin duk wanda ya kawo maka ziyara to babu shakka ya mutunta ka shi ne ma ce falam ya azallahu dukhula ko da ko bai yi masa izini kan cewa ya shigo ya kawo masa ziyara ba karka ce a to ni ai ban san da tahowarka ba ai baka nemi izini na ba ai ban baka dama ba ai ni ba a gani na sai an nemi izini sai an aiko min a karka yi wannan wannan ba ɗabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dukkan mutumin da ke yin wannan to ya sani baya koyi da manzon Allah na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya zo da sunan ziyara to girmama shi yake ko da ba ba musulmi bane ko da baya kan tafarkin musulunci to annabi baya wulakanta shi ko da annabi bai san da zuwansa ba haka su ma sahabbai suke to mu ma abin da ya kamata mu yi kenan bal yarji'u yatibu al-khatir wa ya'tadhiru lahu abin da ya kamata ya sake ma wannan dan uwan nasu da ya kawo masa ziyara ta yadda dan uwan nasa zai koma gida garin su alhali zuciyarsa tana cike da farin ciki yana jin daɗi na kawo mawa ne ziyara ya mutunta ni ya tarbe ni hannu bibbiyu ya sake min fuska ya yi min hidima ya kawo min abinci ya kawo min abin sha ya yi kaza ya yi kaza mun zauna mun tattauna to kaga in ya koma gida yana tuna abubuwan da ka yi masa to wannan ita ce sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kawo maka ziyara muddin dai ba ya sifantu da wani abu na zargi ko na cutarwa ba to ka tarbe shi hannu biyu wa ya tazuru lahu kuma ya masa uzuri na rashin bai sanar da shi ba to wane ban san za ka zo ba amma duk da haka ai ba komai ya masa uzuri ya ce yana yiwuwa kila bai samu hanya ingantacciya wadda zai turo min sako cewa yana nan zuwa ba wai za marida ahaduhum ya'uduhu haka in kuma ɗaya daga cikin musulmi ya samu rashin lafiya to ya je ya gaishe shi yana daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iyadatul marid ga yadda marar lafiya bal ma wannan haƙƙun ne min haƙoƙi al-muslim haƙƙi ne daga cikin haƙoƙin musulmi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa haƙƙul muslimi alal muslimi sittun a wata riwaya khamsun haƙƙi ne wajibi ne ga kowane musulmi akan musulmi dan uwansa ya bayar da wasu abubuwa guda shida ko kuma abubuwa guda biyar daga cikinsu akwai in ya samu rashin lafiya ka je ka gaishe shi to wannan haƙe ne sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga da mara lafiya kuma ba wai mutum sai dan uwanka na nasaba ko na haihuwa ko dangantaka ba ko da baka da alaka ko bai da shi in dai musulmi ne to ka je ka gaishe shi balma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yakan kai ma ziyara ta dubin mara lafiya ga mutumin da ma ba musulmi ba yahudi a zamaninsa to yana da dan uwanka musulmi ai almuslim akhul muslim inji annabi sallallahu alaihi wasallam wala yatabadaru ila inkari man ra'a min alulama'i was salihin yalbasu libasa abna'i dunya sannan abu na gaba mala yace kada ya gaggawar nuna musu da inkari da suka kar ya gaggawa suka ga malamin da ya gani ko mutumin kirki yana sa sutura ta mutanen duniya wato ya sa kaya masu tsada ko kuma ya sa ƙananan kaya wanda sutura ce wadda sai waɗanda ‘ya'yan duniya waɗanda duniya ta haifa waɗanda duniya kawai suka sa magaba suke sa irin waɗannan kayan kila ƙananan kaya ne a yankin da ana sa manyan kaya da wando da riga da babbar riga ko alkibba a yi rawani to sai ka wannan ita ce siffa ta manya ta mutanen kirki da malamai to sai ka ga wani malami shi ya sa kaya ba irin wayannan ba ya ɗauko ƙananan kaya ya samu jeans ya samu wata t-shirt ya sa haka da ƙananan kaya to kar ka yi gaggawa ya masa inkari mali ya ce me zai bali wasu lahu uzuran ya yalwata masa uzuri mana ya masa uzuri ya ce kai la'alla malamin nan kila gobara yi sura ta alfarma ta mutanen kirki ta ƙone shi yasa ya sa wayannan kaya ko kuma mai yiwa malamin nan kila ba ne ko kuma akwai dai wani dalili ya dai samu wani uzuri ya yi masa amma kai ya soke shi ce kai lalle duniya ta lalace ji wai malamai wai ya irin wannan fita kai da ya kamata a gani da wando da riga eh da babban riga ko alkibba da rawani zaka zo ka sa wa'annan kananan kaya ta suka sai yana zagin sa ai duniya ta lalace kaya waye malama ne malamin ba malamin gwamnati ne malamin duniya ne ba ga kayan da yake sawa to a shehu abdullahi ya ce duk wanda ka gana irin wannan soke-soken to baya koyi da tafarkin magabata mala ya ce wa yi kusiru tabjila ikhwanihi fi gaibatihim wa hudurihim haka kuma yana daga cikin tafarkin magabata ya yawaita girma yan uwansa lokacin da ba su nan ko lokacin da suna nan e, ma'ana karkace kai baka girmama mutum sai in a gabansa ne amma in baya nan zaka soke shi zaka zage shi zaka aibanta shi zaka yi kaza zaka yi kaza kar kai wannan wannan ba sifa ce ta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama musulmin kirki to yana yabon dan uwansa a gabansa ko baya nan irin kalmomin da yake faɗa a gabansa to su yake faɗa lokacin da dan uwan nasa baya nan amma mu sabanin haka za ka ga mutum in kana tare da shi ka yi ta yabonsa ka yi ta faɗin kalmomi na ƙware amma da zaran baya nan kai wani ai ba mutumin kirki ba ne wani ai kaza kaza kaza wala yuwajihu ahadan bima yakrahu haka kuma kada ya fuskanci wani da abin da yake ki ta fuskar magana ko ta fuskar aiki ko ta fuskar kallo duk abin da mutum ke ki ko da suna ne idan mutum ya zan baya son suna kaza da ake kiransa da shi ya ce baya so to kada a dinga tahowa kuma ana amfani da wannan suna ana kiransa musamman sunan nan in yana da muni tunda Allah ya ce bi salismul fusuqu ba'da iman eh bayan mutum yayi imani kamin ya imani yana da wasu sunaye marasa kyau to kuma fasikanci ne bayan yayi imani bayan ya dawo mutumin kirki kuma a zo ana amfani da irin waɗannan sunayen da ake kiransa da su can da kamin ya zamo shiryayye a ci gaba da kira ne da su a yanzu bayan ya kasance mutumin kirki wannan ba daidai ba ne mala ya ce wa yi kusiru mushawaratahum ko mashawaratahum wa yi kusiru mashawaratahum ya yawaita kawo musu shawara fi kulli ma yuri daga duk wani abin da yake son ya aikata musamman wanda ya shafi addini ko wanda ya shafi duniyarsa al'amarin da ya shafi addini duk abin da ba wajibi ba to ba laifi ba ne ka ba da shawara a kansa amma abin da yake dole tilas ka yi Allah ya wajabta baka fardu ainin ne to shi ba bukatar shawara in dai ka san ya ake yin sa to sai ka je ka yi amma abin da yake halas ne kamar aure misali ko wasu al'amura na kasuwanci ko tafiya ko menene ko abuta to duka irin wannan za ka bai wa ‘yan uwanka shawara musulmai ita kuma shawara malamai suka ce za ka nemi mutumin da ka yadda da tsoron allansa da hankalinsa da natsuwarsa da nagartarsa da gaskiyarsa da amanarsa to shi ake son ka bai wa shawara domin ya ɗora ka akan abin da yake daidai ba kowa ake bai wa shawara ba sai mutumin da ya cika wa'annan sifofin a shi yasa za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya bai wa annabi umarni cewa ya dinga bai wa sahabbai shawara wa shawirhum fil amri eh ka dinga ba su shawara akan al'amarin da wahayi bai riga ya sauka ya ce ga abin da za a yi ba to ba laifi ka ba su shawara haka kuma ya yabi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa amruhum shura bainahum al'amarin su to zaka ga shawara suke bai wa junansu kaga wannan Allah tabbatarwa yake to haka ya kamata duk wani wanda yake son ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ranar gobe kiyama da sahabbansa abin da ya kamata shi shi kenan mali cewa la yamna'u ahadan minhum bi da ra'ayi kuma in ya bada shawara ga mutane to kare hana wani kare hana ma wani ya kawo ra'ayinsa ko fahimtarsa in ka ba wani shawara ka ba wani ka ba wani to ka bar kowa ya kawo ra'ayinsa karka ce a'a kai wani ba sai ka yi magana ba ai tun da wani ya magana shi a bari kowa ya magana sai a auna a ɗauki magana ta fi dacewa da daidai sai a yi amfani da ita wa yu'azzimu kulla alimin fi majlisihi haka kuma yana daga cikin tafarkin magabata na kwarai shine ya girmama duk wani malami a majalisinsa ba daidai ba ne ko da kai malami ne idan ka zo majalisin wani malami kila abokinka ne kai ko da ɗalibinka ne ko da ɗalibinka ne da kake karantarwa in ka zo ka same shi wurin da yake karantar da nashi almajirai to wajibi ne ka girmama shi eh domin malami a makarantarsa to kamar sarki ne a masarautarsa malami a majalisinsa na karantarwa to kamar mai gida ne ga iyalinsa saboda haka ba wanda zai mai kankajeli ba wanda zai mai shishigi dole sai wanda ya ba izini to saboda haka wannan faɗakarwa ce ga malamai ko ma ga jahilai duk sanda ka zo majalisin malami to ka girmama malamin ka ɗauka cewa kai kamar ɗalibi ne zuwa gare shi wa yushariku ikhwanahu fi sururi idza wulida lahum waladun haka kuma ya dinga taya yan uwansa murna ya dinga musharaka da su ya taya su murna da farin ciki a lokacin da musamman aka yi musu haihuwa ko aka wa wani daga cikin su haihuwa to ya taya shi murna eh wane ashe an haifa maka jariri to Allah ya ƙara masa albarka Allah ya sa ya amfani ka ya amfani musulmi musulmi da musulunci gaba ɗaya Allah kuma ya baka abinci na halat da zaka ciyar da shi da zaka ɗola lurarsa da shi da mahaifiyarsa da wasu kalamai dai masu kama da irin wannan wala yamunnu ala ahadin bima fa'alahu lahu kuma kada ya guri kada ya faɗi akan wani alkhairi da yawa ɗan uwansa idan kawwa mutum alkhairi na sadaka ko kyauta ko tallafi ko wani taimako to karka dawo daga baya kana cewa ainihin wawa ne kaza aina wawa ne kaza ko a gabansa ko ma ba a gabansa ba ko kuma ai ba dan ni ba dawa ne ya tagayyara dawa ne ya shiga matsala ai ni ne tallafa masa ni na gina masa gida ni na masa aure ni na bashi jarin kasuwanci ai ni na sama masa aiki ai da ba dan ne ba to dawa ne ka ba to kar kai wannan domin wannan cutarwa ce shi yasa ma za mu ga karantarwa alkur'ani mutum ko da roƙon ka yi baka da abin da zaka bashi to ka gaya mai magana mai kyau eh ka gaya masa magana mai kyau to ya fi alkhairi sama da ka bashi sarka ka dawo ka cutar da shi ko kuma ya yi maka laifi ka yafe masa kai masa afuwa to ya fi alkhairi da ka bashi sarka ka zo ka cutar da shi shine Qur'ani yake cewa qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha Allah madaukin sarki yace kyakkyawar magana da yin afwa wa maghfiratun da yin afwa da kau da kai akan abin da aka yi wa mutum to khairun min sadaqatin ai yafi alkhairi da ka ba mutum sadaka yatba'uha adha kuma bayan ka bashi sadakan nan cutarwa ta biyo baya shine malamai suka ce cutar wadda ake nufi kawa mutum alkhairi daga kai sai shi Allah kaɗai ya sani kuma ka dawo ka ne masa faɗi to wannan ba ba daidai bane ba sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba wala yasalu ahadan bi shay'in kuma ya daga cikin tafarkin magabata shine kada ya roke kowa ya dogara ga Allah in ya samu ya gode ma Allah in bai samu bai roki Allah ya bashi domin ya tabbata hadisi na Abdullahi dan Abbas annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi idza sa'alta fas'alillah in za ka yi roƙo to ba wani za ka roƙa ba ka roƙi Allah sannan kullum muna karanta a suratul fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kaɗai muke bauta kuma kai kaɗai muke neman taimakonka to me zai sa ka zo ka roƙi wani ka zo kana bara wannan ai ba daidai bane wala yukhbiruhu bi annahu muhtajun ila kaza kuma kada ya ba dan uwansa labari kan cewa ni ina da bukata zuwa kaza ya zo yana ta nuna kwaɗayi roƙo amma a fakaice shi bai zo ya ce wa ne taimaka min amma kawai sai ya zo yana bijiro maka da bukatucinsa ina da bukata da kaza ina da lalura kaza ina da kaza ina da kaza to wannan bai da bambanci da bara daidai yake da kai roƙo bal male ce ba haka ba in a shay'an min gairi min gairi istirafin قبله على لسان العلم مال يتي بل بهك وإن أعطاه شيئا إن يباش ونأب من غير إش من غير استشراف من غير استشراف ba tare da ya nuna kwaɗayinsa ba ba tare da ya nuna yana so ba to ƙabilahu ya karɓi abinsa eh ba laifi ala lisanil ilmi ta fuskar ilimi ta fuskar harshe na ilimi me ma'ana ta fuska harshe na ilimi ma'ana wannan shine abin da ilimi ya tabbatar domin akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki kyauta ya baiwa sayyidina Umar sai annabi ya ce ya rasul sai sayyidina Umar ya ce ya rasulullah ka baiwa wanda yake ahwaji minni wanda ya fi ni bukata annabi ya ce la karbi abin ka rike a matsayin dukiya in kuma baka so to je kai sadaka to shine abin da mala yake nufi kan cewa bal in a'tahu shay'an min gairi istishrafin qabilahu ala lisanil ilmi in har shi mutum karan kansa ya ɗauko abu ya baka ya cewa ni ga sadaka ko ga kyauta ko ga tallafi ba tare da ka nuna sha'awa da kwaɗayi kana son wannan abu ba karɓi abinka kuma bisa ga harshe na ilimi bisa ga harshe na ilimi ba na jahilci ba domin hadisi ya tabbata akan haka eh fayunfiqhu ala man ihtaja ilayhi min nafsihi eh sai ya ciyar da wannan abin da ya bashi eh fayunfiqhu sai ya ciyar da wannan abin da ya bashi alama ne hitaja ilaihi ga wanda yake yana da bukata zuwa ga wannan abin min nafsihi a daga kansa in har kai baka da bukata an baka sadaka ko an baka kyauta to dole annabi sallallahu alaihi wasallama yace ka karba in ka karba baka da ra'ayi to sai ka nemi wanda ya fi ka bukata kai sai ka je ka bashi karka ce a ni ba an saje ba wanda ya fi ni wannan ba daidai bane malamai sun ce la yuruddul khaira illa shaitan ba wanda za a baiwa alkhairi ya mayar in ba shaidan ba haka malamai suka ambata au gairihi ko waninsa in ko shi yana da bukata ya yi amfani da abinsa eh to kenan fayun fiqhu alama ne taja ilaihi min nafsi wannan yana magana akan kansa kenan eh idan yana da bukata sai ya ciyar da wannan abin kansa yana bukatar abinci abinci ne aka bashi ya ci in kuɗi ne ya karɓi abinsa ya je ya amfani au gairihi in kuma bai bukata to sai ya je ya kai ma wani wanda ya fi shi bukata kamar yadda muka faɗa kamar yadda kamar yadda muka faɗa wala yuzahimu ahadan fil mashikhati kuma kashi kashi kashi jayayya da wani akan malanta eh wannan shi ma faɗakarwa ce ga ‘yan uwa ɗalibai, ma'ana kashi gwagwarmaya da wani akan takara filma shihati ta malanta, ya dinga cewa ni na fi ka ilimi, shi kuma ya ce a ni na fi ka ilimi, ni ne malam wani, ko kuma ya ce a ni kai ba malami ba ne, ko kuma kai jahili ne, ni na fi ka karatu, na san kaza kai baka san kaza ba, to kar a dinga kokuwa. Eh? Wajen mi? wajen takarar malanta wannan ba daidai ba ne sabanin abin da wasu jahilai ke yi kaga suna kambaba kansu su malamai ne ko a hau social media shakawa ne kaza ko alarammawa ne kaza ko hafizin qur'ani kaza wannan duka jahilci ne babu tawadu babu kaskantar da kai in kai malami ne to ka jira mutanen da suka san abin da suke suka san kai malami ne su kira ka malami in kai alaramma ne ko kai hafizin qur'ani ne to ka jira waɗanda suka san alarammomi suka san hakikanin waye alaramma su kira ka alaramma ba kai za ka zo kana kiran kanka ba saboda haka a takaice dai malam yana faɗakarwa kan cewa wala yuzahimu ahadan fil mashikhati eh kada yayi kokowa da wani akan takaran malanta eh ya dinga cewa ni malami ne kai ba malami bane ko kuma a'a ni kaɗai ne malami a gari kaza in ba ni ba babu malami karye wannan ko da ya haka ɗin ne domin Allah ya ce fala tu zaku anfusakum eh kar ku tsarkake kawunan ku to kuma karatu yayi nisa sosai nan zamu dakata insha Allah ta'ala a shafi na hudu in mun dawo wani sati sai mu ci gaba abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure Allah shi yafi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته